حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci barkanmu da kasancewa a wannan gida mai albarka kuma wannan masallaci kuma wannan gidan talabishin da gidan rediyo na jabalun nur jabalun nur wanda yake karkashin president a dan mai rogo Allah ya ƙara masa lafiya a garin Lome a ƙasar Togo. Ina al'alai maraba da manya-manyan baƙi da suka zo na ya ci ribar mu ya yaƙe mu ya hana ma'aikata su. To daman shi wa'azi akan tara mutane ne a yi musu wa'azi don a tunatar da su Allah. Ribar wa'azi shine ne mutum ya tashi ya ji ya tuna Allah a gaya masa wasu maganganu da za su kusantar da shi ga Ubangiji ta baraka wata'ala muna zaune a farfajiya ɗakin Ubangiji masallaci muna fatan Allah ya samu ciwon da zai yafe musu na ɗaya a cikinsu akwai sallar dare da aka ce mata kiyamun laili Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmancin sallar dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce ka zabi wani lokaci daga cikin dare ka tashi ka yi sallah wannan wani ƙari ne ubangiji ya baka bayan sallar farilla da ya wajabta maka ita sallar dare tana kankare zunubin bawa ka tashi kawai ka yi sallah da daddare kana kankare kana zubar da zunubanka ne yin sallah kurin zunubinka yana ta tafiya ne a yadda muka sani mutum yana samun kakkarar zunubi iya zauna ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah ko to ita sallar dare yin sallar kurum ka yi ka gama ka tashi to kana zabki kana zubar da zunubinka ne malamai suka ce wanda yake sallar dare in yana yawan yi to zai waye gari lokacin da zai mutu ma babu zunubi a tattare da shi Allahu akbar to ma wa yake yi ba ma iyawa wannan abin da yake cinye mana lokaci da daddare shi za mu yi ta dubawa mu ta dubawa har karfe biyu har karfe uku sai faɗi hannunka baka sani ba ba za ka tashi ba in kana da rabo ka ci sa'a sai dai ka ladan yana as-salatu khairu min an-nawmi lokacin za ka firgita ka tashi ka tawo masallaci lokacin ya wuce maka abu na biyu sallar dare tana hana bawa ya aikata zunubi ka gane shedan yana zuga ka ka yi sabo amma in kana yin sallar dare to ita sallar ce take hana ka kamar jikin sai ya ƙiye yi zuciyar sai ta ƙita yi saboda ka gina ta da kusantar Allah da daddare tana hana alwuko fil ansam aukawa cikin zunubai wannan maganan ba da ka na faɗa ba akwai riwaya daga bakin da baya ƙarya bakin gaskiya bakin albarka bakin annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama riwayar abi umama albahili yace manzo Allah yana cewa alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'bu salihin na hore ku da ki sallar dare ku rinka tashi da daddare kuna sallah dan shine hali da ɗabi'a ta duk salihin mutum duk inda mutumin kirki yake to yana yin sallar dare fa innahu da'u salihin qablakum salihan bayi da suka zo kafin ku aikinsu kenan abin da suka saba suna yi sallar dare wa qurbatun ila rabbikum da sallar dare ake samun kusanci zuwa ga ubangijinku wa mukaffiratun lisayyi'ati sannan sallar dare tana kankare zunubi tana yafi laifuffuka shine bayanin da na muku wa manhatul lil ism Allah sai ta hana shi tunda yana sallar dare inda yana sallar dare to ba za ta bashi ka ganshi yana aikata alfasha da sabo ba wani hadisi imam turmizi ne ya ruwaito shi hadisi na dubu uku da ɗari biyar da arba'in da tara dubu uku da ɗari biyar da arba'in da tara a cikin sunan turmizi da haka sallar dare tana wannan aikin gabaki ɗaya ibn huzaima shi ma ya fitar da wannan hadisin na dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar imam hakim shi ma ya fitar da shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da shida imam albani a cikin targhib wa tarhib yace hadisi ne hasan al-ghairi hadisi ne 624 duka malamai sun ruwaito shi dan haka magabatan mu na kwarai ba sa wasa da sallar dare don sun san cewa sallar dare ibada ce mai muhimmancin gaske kuma tana ƙara kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala da haka ba za su yi wasa ba amma yau an canja an mayar da dare ya zama rana rana ta zama dare daren ya zama rana da daddare ake harkoki kawai danne dannan waya tabe tabe abubuwa na mu'amaloli duk da daddare da akwai kasuwanni ma na dare harkoki da daddare wanda wannan daren yana da wani muhimmancin da ake neman kusanci da ubangiji da shi to an juya daren zamani ya sa a birane an juye dare yanzu a birane a wasu kasashen yara ko bacci ba sa yi da daddare musamman idan an yi hutun makaranta kwana suke a zaune suna kalle-kalle suna gem suna wasanni ana guje-guje ana tafiya bol ana yawo da mashina da motoci a je gurin shakatawa gidan rawa gidan kiɗa gidan tsiya gidan duk abin da ka sani musamman idan an yi hutu musamman a ƙasashen larabawa daman kasashen turawa ba a magana idan ka ga mutum ya je ya yi bacci to yana da aiki ne na dole da zai fita ofis kuma ba za a yadda yana bacci a ofis ba ko kuma yaro dole dole iyayensa za su sa ya yi bacci saboda yana da makarantar boko da gashi amma in babu a'a to haka aka canja abubuwa don haka juya dare ya zama rana rana ta zama dare an kubutar an haramta wa mutane ne ɗanɗanon ganawa da Allah cikin dare an hana mutane su ji zaƙin ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala da daddare bari ku ji wata kissa akwai wani babban bawan Allah Dawus ibn Kaisan sunan shi Dawus ibn Kaisan ya kama hanya ya kai ziyara gidan wani bawan Allah amma ziyarar da ya kai masa sai kai masa can ƙarshen dare kamar irin ƙarfe uku ko karfe uku da rabi ko karfe hudu kafin asubahi ya kwankwasa kofa sai aka ce ya yayi bacci yace ma kuntu ara anna ahadan yanamu fi sahari dawus yace ai ni ban taba tsammanin akwai wani mutum a irin wannan lokaci na sallar dare irin wannan lokaci na dabda asubahi wai mutum yana bacci ba inji dawus ibnu kaisan ya juya ya tafi yana fushi to yau da ɗawus zai kawo ziyara wannan duniyar da zai sha mamaki al'amura sun canja ba za mu daina faɗa ba ba za mu daina bayani ba don wannan ita ce hanyar tsira ɗin wannan duniyar da kuke ganin ta mai cike da kyalkyali da abin ɗaukan hankali da kayan shakatawa da morewa da jin daɗi gajeriya ce ba za ka gane gajartanta ba sai ranar da aka cizge ranka aka tukuikuya ka aka maka tsirara aka sa ka alikafani aka tona wani matsatsen ramin da bai kai teburin nan ba aka jefa ka aka bika da tukunya aka ɗora ganye aka kwaba gasa aka bunne ka aka tashe ka aka fara maka tambayoyi lokacin za ka gane wai har an gama rayuwar duniya wallahi tallahi ba ta da tsawo fa wallahi ba ta da tsawo gajeriya ce ba mai tsawo ba ne wanda ya fi kowa cin moriyar duniyar nan shine wanda Allah ya taimake shi yana da alaka da addini yana bin malamai yana sauraron wa'azi in ya dan kauce zai ji wa'azi a tunatar da shi Allah idan wani abu ya zo mai na duniya zai ji na lahira to wannan shine mai rabo a cikin mu wallahi wallahi duk wanda idan sai rufe akan duniya duniya duniya ko tuna lahira baya yi yayi asara kuma irin waɗannan ne mutuwa take zuwa ta ɗauke su wuf ba su shirya ba su sani ba sai mutum ya shiga cikin kabari ya yi da na sani yau malayan fa'un na damu ranar da na dama ba ta amfani akwai wasu ayyuka da aka ba mu don Allah yana son mu yana ƙaunar mu idan mun yi su kamar mun yi sallah ne da daddare Allah zai rubuta ma kamar kayi daren ka gaba ɗaya kana sallah aiki ne ba wahala da haka duk wanda bai samu tashi ma da daddaren ya sallah ba in har daren ya fi ƙarfinka to yi ƙoƙari ka aikata waɗannan ayyukan da zan yi bayani saboda suna nauyaya sikeli da mizani wanda duk yake yin su to sikelinsa zai cika ma'auninsa zai cika amma fa ba ina nuni cewa ka ƙi yin sallar daren ba ne a'a in ta kubuce maka baka yi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa wasu ayyuka masu sauƙi wanda ba su da wahala ba a jin jiki wajen yin su ba don kuma saboda kwaɗayi da annabi yake da shi gare mu na ainihin samun lada da son alkhairi abu umamat al-bahili manzo Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halahu al-lailu an yukabidahu aw أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله فليكسر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل وانا حديث إمام الدبراني نفتد الشيء أتشين الموجم الكبير شيخ ناصر الدين الألباني يتي حديثي نيسهيه أتشين الترغيب والترهيب hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da ɗaya ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga abu Muhammad al-Bahili ya ce duk wanda ya kasa tashi da daddare bai iya ba dare ya fi ƙarfinsa bacci ya kubuce masa na ɗaya ko kuma ya rowa da kuɗinsa yana da kuɗi amma ya ƙi ya taimako yana da kuɗi ya ƙi ya zare ka san su kuɗi amfaninsu ko a duniya ko a lahira in ka cire su in ka cire ka saya to shine zaka iya sayan wannan ka ci moriyarsa sai ka ciro aljihunka ka bayar shine zaka samu motar da zaka hau sai ka cire ka siyo shine zaka samu wannan haka kuma sai ka cire ka bayar zaka samu gidan aljanna da shi ba yanda za a yi kuɗi su kawo maka aljanna in baka cire ka bayar ba to sai mutum ya yi rowa da kuɗin shi bai bayar ba an zo tafiya yaƙi ya ƙi ya je yaƙi ko bai samu zuwa ba to Allah yana son ka da alkhairi kar ka tashi babun baɗinuhu ka yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi kun ji zikirin kawai abin da aka yi so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wannan faɗin subhanallahi wa bihamdihi ka ta maimaitawa kun ga akwai wahala ba wahala wallahi ya fi ka bayar da jabalu zahab dutse guda na zinari na kuɗi ka ɗauka ka bayar ka faɗi subhanallahi wa bihamdihi ka ta maimaitawa bila adadin sai ka ji ka gaji shi yafi akan ka ba da dutse guda na zinari fi sabilillahi Allahu akbar shi yasa manzo Allah ya koya mana kullum idan mutum yayi asma'i to yayi subhanallahi wa bihamdihi guda ɗari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila arrahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hadisin bukhari hadisin karshe a cikin bukhari manzo Allah ya ce wasu kalmomi masu sauki akan harshe sauki ba wahala harshe baya wahalan fada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallahi wa bihamdihi ga nauyi a sikeli nan da nan za su cika maka ma'auninka habiba ta ni ila rahmani kuma Allah ar-rahmanu yana son waɗannan kalmomi subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim Allah yana son su ga cika mizani ga kana aikata abin da Allah yake so ga ba wahalan fada ka rike su idan kai wannan to Allah ya baka tarin lada mai yawan gaske waɗannan hadisai suna mana albishir akan aikata aikin alkhairi cikin ayyukan alheri da ya kamata mu kula da shi akwai yin sallar isha'i da yin sallar asubahi a cikin jami'i yanzu nan na ware sallar isha na ware sallar asuba da ambato saboda su hadisi ya zo ya ambata akan wannan gabar da nake magana sauran sallolin kuma akwai hadisansu Usman bin Affan sabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yace annabi ya gaya mana wata rana man sallal isha'a fi jama'a duk wanda yayi sallar isha'i a cikin jam'i ba yanzu insha Allah za mu yi sallar isha'i ba in dai kai sallar isha'i a cikin jam'i kana ka qiyami nisfi layla Allah zai rubuta maka rabin darenka kayi sallar dare ne baka gane ba in ka samu sallar jam'i a isha'i to rabin darenka gaba ɗaya Allah zai ce mala'iku ku rubuta masa kamar ya sallace rabin darensa ne yana nafila yana tsaye Allahu akbar wa man salla al-isha'a wal fajra fi jama'a annabi ya ce to wanda kuma ya dace ya samu isha'i sai kuma ya daɗa zuwa yayi asubahi shi ma a cikin jam'i ya samu isha ya samu asubahi a cikin jam'i kana ka qiyami layla manzo Allah ya ce kamar yayi sallar dare ne gabaki daya haka imamu malik ya ruwaito wannan hadisin da imamu ahmad sun ruwaito wannan hadisin da imamu muslim ya ruwaito wannan hadisin da abu dauda duk sun ruwaito wannan hadisin har ma da imamu darimi duk sun ruwaito wannan hadisin mai hadisin yake nuna mana kada ka yadda kai sakaci akan samun sallar asubahi da sallar isha'i a cikin jam'i duk rantsi me a cikin jam'i a tare da liman a masallaci ana kadikamacin sala da kai haka yadda wani sha'ani ya samu karar sallar asubahi kar ka yadda bacci ya dauke ka baka samu sallar asubahi ba wallahi wannan baccin da kake yi wallahi asara ne duk baccin da za ka yi shi ana sallah asubahi wallahi kayi asara ne kuma in ba kai asubahi a cikin jam'i ba ya kamata ka gaya wa kanka kayi asara a wannan ranar amma idan bacci kake so akwai dogon bacci a kabari akwai wanda ke ai akwai bacci ga ramin da zaka kwanta Allah sun shekara dubu nawa za ka yi kai ka taɓa yi wa kanka lissafi ka taɓa tambayan kanka ka taɓa yi wa kanka tunani cewa yau in na kwanta a ramin kabarin nan shekara dubu nawa zan yi kai ka manta ka san cewa kwanciya a kabari an fi daɗewa sama da wannan rayuwar ta shekara sittin saba'in dole duka ma rayuwar ta mu shekara nawa ne ake yi duniyar ma da muke so mu ci ta duniyar da muke so mu rungume ta dawai shekara nawa ne kana kaiwa waɗannan shekarun ka fara rauni ka fara gajiyawa sai dai kaga yara suna yaranta na rantsi da Allah lokacin ka ya kure akwai abincin da za a kawo ba za ka iya cin sa ba in ka ci ko sai ka tafi asibiti akwai abin shan da za a kuɗi kuɗi ina karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim Allah ce wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قالوا ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي in kuɗi ne in mulki ne in ji da daɗi duniya ne baka kai karuna ba wallahi wallahi iyayenmu da kakanni suna gaya mana wai in za mu gane kuɗin karuna ka sa ka sa hannunka a kunnen haka ka toshe nan ka toshe zaka ji kun to karar dukiyar karuna kenan Allah akbar.
makullai mabuɗai ki ki ki na taska suto suto suto gidaje gidaje na kudin karuna da kadarorin karuna karci maciya dawa ba sa iya daga wannan makullan sai an yi da gaske sai an tara gari guda su iya daga makullan kawai kifa daya da za a bude can a bude can a bude a bude makullan kawai latanu'u bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qawmuhu la tafrah yayin da mutanensa suka ce da shi ya ƙaro na a daina alfahari a daina alfahari da kuɗi duk wanda kaga yana da kuɗi ko mulki yana alfahari wala bai da hankali nawa ne suka yi kuɗi irin ka suka talauce je mu cewa ki alhamdulillah Allah ka gana mini Allah ka yalwata mini Allah ka gana mini Allah ka gana mini saboda dukkan su gaba ɗaya babu abun da Allah ya alkawari ya ce zai dawwama maka da shi in ya baka yau gobe zai iya karba babu wani abin da Allah ya alkawari na duniyar nan da Allah ya ce zai bar man kashi yara abada babu shi abin da yafi komai tsada a rayuwar dan adam shine ran shi ko to Allah bai alkawari ya ce zai bar maka shi ba Allah tana abin da ka same shi a duniya ka nutsu kai tunani mai kyau ka fahimci abin da ake gaya maka abu na biyu dan uwa mu dage da yin sallah raka'a hudu kafin asar kofar alheri ne raka'a hudu kawai kafin azan abinda nake so in ce ka rinka zuwa masallaci kafin liman ya tada sallar azhar raka'a hudun nan kana da dama ko ka yi su a haɗe gaba ɗaya raka'a ɗaya raka'a biyu ba zaman tahiya uku hudu ba zaman tahiya sai ɗaya ana iya haɗe raka'a hudun gabaki ɗaya musallama ɗaya annabi yana yi ya halatta a yi ko da rana ko da daddare ko kuma kai biyu kai assalamu alaikum kai biyu kai assalamu alaikum yaushe kafin azhar ne dama manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake so Allah ya gina masa dogon gida a gidan aljanna bene mai tsawo ka hango benen ka kamar tauraro to ka kula da wasu salloli na nafila raka goma sha biyu a yini daya idan ka zo asubahi kai raka'a biyu kafin a tada sallah asuba ya raka ta da fajiri idan ka zo azhar kai raka a hudu kafin azhar kaga kayi shida kenan idan aka gama azhar kai raka a biyu bayan azhar kaga kayi takwas kenan idan aka zo magariba kai raka a biyu bayan magariba kaga kayi raka a goma kenan idan aka idar da sallar isha'i kakka tafi gidanka kakka bar masallacinka sai guda goma sha biyu kullum in ya yi sallah yana yin su ana masa albishir Allah zai gina masa katafaren gida dogo a gidan aljanna me mai wahala ciki me damuwa to amma matsalar shi dan baya barin mu miskol kawai za a yi maka sai ta ana kana filanka miskol kana sallah kiririm kiririm kiririm an kira ka Allah Allah kake liman yi assalamu alaikum ana tashi wo ka tashi duba miskol daga dubawa ka duba wanki wani alherin sallar tarawihi sallar tahajjudi amma tare da liman wannan ma liman aka ci sallar tarawihi kala biyu ne akwai wanda za ka yi kai kaɗai a gida akwai kuma wanda za ka yi tare da liman a masallaci to wacce za ka yi tare da liman a masallaci to ita ta falala ya halatta ka yi ta a gida ko baka zo masallaci ba kamar yadda idan kai sallar jam'i a jam'i shi ya fi falala ko to haka sallar tarawihi ita ma idan ka yi ta a cikin jama'a shi ya falala haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya bayani a cikin salatu tarawih littafi ne guda ya yi shi a matsayin sallah na at-tarawih Abi Zalal Ghifari sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sunna ma a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mun yi azumin ramadan tare da annabi Allahu akbar wannan bawan Allah sahabi ka ji girma cewa mun yi azumin ramadan tare da annabi Allah Allah ka hada mu da manzon Allah Amin ya rabbi.
Allah ka hada mu da shi Amin Allah ya ka rabbi.
hada mu da shi Allah ka hada ya rabbi.
mun yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sallam yace bai tashi yayi sallah tare da mu ba sai da wata yaka sauran sati guda sai ya tashi ya kama yin sallah da mu sallah yake da mu sallah yake da mu da daddare har sai da ɗaya bisa ukun dare yayi sai ya fashin wata rana bai fito ba sai da kwana na biyar ya zo a cikin kwanakin ƙarshe sai ya tashi da mu sai ce sai da ya rabin dare gaba ɗaya yana sallah muna biyansa shi shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina ma da ka ƙara mana cikin salloli wannan sallar daren sai ba lahu qiyamu layla duk mutumin da yaje masallaci yayi sallar tarawihi ko tahajjudi tare da liman sai da ya bari liman yayi assalamu alaikum ya juya ya tafi to wannan za a rubuta mai duk daransa gaba da yayi sallah Allah
to wannan hadisin shi kuma yake nuna mana falalar haɗin kan musulmi su hadu su rinka yin sallar tarawihi kuma a yi da liman sannan kuma yana nuna mana lalle fa a tsaya sai liman ya gama a tafi ka san akwai masu gaggawa su ce a ni baran in shafa'i da wuturi ba da an zo za a shafa'i da wuturi sai ya fita to malamai suka ce duk wanda ya fita kafin liman ya fita to bai samu wannan falalan ba Allah to ya za ka yi ka je a yi shafa'i da wuturin da kai in yayi wuturin yana gamawa kai sai ka tashi sai ka karo ɗaya daman wuturi ai marfin sallar dare ne to kai baka so ka rufe saboda kana so cikin dare ka dada tashi to kakka ki zama a masallacin a ka- ka- kakka ki zama tare da liman tsaya a gama sallar da kai sai liman ya juya ƙeyarsa ya tashi shine ma mu suke samun cikakken ladan sallar su na tarawihi kuma a ba su ladan kamar sun yi ƙiyamun laili gaba ɗaya to in ka riga liman fita ka ɗauki sallah in ka tafi to wannan lada na sallar dare gaba ɗaya ya kubuce maka baka samu ba Allah akbar dan ce ya ce hatta yansarifa haka imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin da abu dawuda da suka ruwaito da tirmidhi da imamu nasa'i har ma da ibnu maja sheikh nasiruddin al-albani a cikin sahihul jami ya ce hadisi ne ingantacce hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha biyar da Allah ya ce man kama ramadana imanin wa tisaba duk wanda ya yi sallar tarawihi ya yi tsayuwar ramadana tun daga farko har ƙarshe bai yi fashi ba yana mai imani da Allah da neman lada wufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk zunubinsa da ya gabata an yafe masa don Allah ka ji wata falala Allah waye yake iya jurewa ya rike sallayarsa duk sallar tarawihi da shi za a yi sai an gama kwana talatin ko ashirin da tara to matsalar mu shine yau ka zo gobe baka zo ba yau ka je matarka tana maka bibita ka saki tumbi kana ta abin nan har bacci ya dauke ka an gama sallar tarawihi annabi cewa wanda ya tsaya yayi sallar tarawihi yayi sallar ramadana duka kama ramadana wanda yayi ramadana banda wanda ya fashi ina fata ana fahimta haka lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر من ذا الله يقول من قام ليلة القدر duk wanda ya dace da lailatul qadri shi ma an yafe mai zanubinsa kwana ɗaya ne a cikin kwanakin goma ƙarshe ko 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 dole ɗaya daga cikin kwanakin nan to ka samu lailatul qadri to in ka je sallar ta tahajjudi duka goman za ka yi gaba daya ba dai duk yadda aka yi dai ka samu ɗaya ba to an yafe ma zunubinka kaga za ka iya cewa albishir duk musulmin da ya je ya bi liman ko duk musulmin da ya je ya sallar tarawihi ko ya tahajjudi a wannan watan ramadana ana kyauta da zaton da an je idi zai tafi bai da zunubi an yafe mai zunubansa gaba daya malam ka duba yadda Allah yake son mu da alkhairai duka waɗannan abubuwan albin albishir ne ga wata garabasar karanta aya ɗari ɗaya a cikin dare kawai ɗauki wayarka ka yi ƙoƙari kafin ka yi bacci ka karanta aya ɗari kawai tamimu dari ne ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man qara bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu layla duk wanda ya karanta aya ɗari ɗaya a dare ɗaya to to za a rubuta masa duk daren nan ya yi sallar dare ne aya ɗari ko da gajejerun aya- ayoyi ne ka ɗauka ka karanta to Allah zai rubuta ma kamar duk darenka ka yi sallar dare don Allah ka duba wata falala duba falalar sallar daren to littafinka haka za a rubuta maka wannan hadisin imamu Ahmad ya ruwaito shi imamu darimi ya ruwaito shi albani ya ce sahihi ne a cikin sayul jami na 6,400 da kuma 68 aya 100 kawai mi'atu aya ba wahala wallahi ga wanda Allah ya bashi daman karatun alkur'ani kun san cewa aya 100 nan wallahi ba za ta wuce minti 10 ko minti 15 ba 10 minute 15 minute ga wanda ya iya karatun qur'ani zai sauke aya 100 nan yanzu dan Allah ba za ka iya warewa Allah minti ashirin ba a cikin daren ka karanta aya ɗari ka rufe ƙur'aninka ka ga gafala ka ga rafkana kallon rawa kawai da kallon kiɗa da waƙe-waƙe da leƙe-leƙen whatsapp da facebook da tiktok da youtube da instagram telegram whatsapp wannan kaɗai awa nawa ke shi malam ka lura da wani abu guda wallahi malam yawanci idan ka duba wayoyin mutane karfe goma sha ɗayan dare sha biyu yawanci za ka ga online ana ta sha'ani shedan ya kwashe mu an tafi waye yake karanta qur'ani a wannan lokacin wataƙila kwallon mata yake wataƙila kiɗa yake kalla yana rawa wataƙila wataƙila wataƙila to amma ga gara basa aya ɗari kawai za ka ware karanta kuma na gaya maka a lissafin mintuna ya yi yawa minti ashirin ga wanda ma bai da sauran karatu yanzu ba za ka iya warewa Allah minti ashirin ba. Da haka idan ba ka yi wannan ba, ina shaida ma kana barin dama tana kubuce maka. Malamai sun yi magana da yawa dangane da wannan rike wani wuridi na musamman da daddare ga musulmi. Kada ka yadda dare abin murna ne, abin farin ciki ne, abin gara ne ga duk mai imani da Allah tabaraka wa ta'ala. karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara shine abu na biyar ayoyi guda biyu na suratul baqara sune amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun Allah tabaraka wa ta'ala baqara ya kunsa dukkan alheri gaba ɗaya a cikin ta malam suratul baqara samari ne ma'ana khulasa ne na alqur'ani gaba ɗaya alqur'ani na izu sittin. suratul baqara ita kadai kanun labarai ne na qur'ani gaba daya annabi yace sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake so ya fi karfin shedan duk wanda shedan ya dame shi ko aljani ya dame shi ko sihiri ko tsafi ko sammo duk gidan da ake yawan karanta suratul baqara a ciki to wannan gidan ya fi karfin shedan mai karanta ta shi ma ya fi karfin shedan to bayan bakaran a cikin bakaran a ta akwai amanar rasulu bai wa unzula ilaihi min rabbi wal mu'minun har ƙarshe ayoyi biyu ne kajal su ne na ƙarshen bakara manzo Allah ya ce man qara man qara bil ayatayn min akhir suratul baqara fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara amanar rasulu kenan zuwa ƙarshe to sun ishe shi imamu ahmad ya rawaito hadisin da imamu bukhari da imamu muslim da imamu tirmizi da imamu abu dawuda da ibn maja da imamu darimi hadisi na 1482 ko da 87 duka waɗannan malaman sun ruwaito shi to me ake nufi da sun ishe shi ayoyin nan biyu annabi ya ce in dai kayi su da daddare sun ishe ka to me ake nufi da sun ishe ka sun ishe ka tsayuwar dare suna da matsayin tsayuwar dare gaba ɗaya kafatahu amana rasulu kawai amma wallahi malam za ka yi ƙoƙarin karanta su a gadonka kana farawa sai ka ji dangal ka tafi kafin ka ƙarisa bacci ya ɗauke ka kai mantar da kai ma za a yi wallahi sai kai sati baka iya tunawa ba ba za a bar ka karanta ba shedan saboda shi shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir maki ne gare ku shedan kuma yana kiran jama'arsa su zama ‘yan wuta da zai barka kai ba wasu suka ce ka fatahu aya biyun nan kadai idan ka karanta sun ishe ka da gugurmaya da shedan a wannan daren duk wanda ya shimfida amanar rasulu ya karance a shimfidarsa ya kwanta in Allah ya sa da a wannan daren ya fi karfin shedan wasu suka ce ka fatahu duk wani aibu da Allah ya kaddara zai sauka a wannan dare duk wani ciwo duk wata matsala duk wani bala'i da zai sauka a wannan dare in dai ka karanta amanar rasulu zuwa ƙarshe kafin ka kwanta to sun isan maka kai malamai suka ce abinda annabi yake nufi duka waɗannan abubuwan ne gaba daya abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya yafe mini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh